أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki yau muna da ya watan ramadana na shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina a wanda kuma daidai da 22 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya wannan shi ne darasi na hudu a cikin tafsirin suratul baqara kuma a jiya mun kwana kan aya ta 232 wanda yau zamu tashi farkon aya ta 233 ayoyin da muke karantawa suna mana bayani akan hukunci hukunci na ainihin zamantakewa ta auratayya tsakanin mata da miji da hukuce-hukucin da shahi saki kamar yadda muka karanto tun baya inda yin muka kwana aya ta 222 kamar da mata za mu tashi aya ta 233 ita ce zancen Allah subhanahu wa ta'ala wa walidatu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal walidatu ya ce iyaye ta ummul mutallaqatu wa ghairihinna da an ka ce alwalidatu ya kunshi matan da an ka sake su da waɗanda ba a sake su ba suna nan ƙarƙashin mijinsu wakila shehu abdullahi ya ce wasu malamai sun ce taktassu bihinna wagga aya ta kunshi matan da an ka sake su idil kalamu fihinna domin da su ne ake magana Allah ya ce iyaye yurdi'ina auladahunna za su shayar da 'ya'yansu fi hukumillahi haka yake a cikin hukuncin Allah su adda haƙƙinsu shayar da ‘ya'yansu su da na haihe su li'anna tarbiyyata hunna bi labanihinna domin yi musu tarbiyya da nonon iyayensu da na haihe su aslahu lahum shahida cewa gare su likamali shafaqati domin cikar tausayi tsakanin uwa da ɗa wanda ta shayar suwa wa hadha khabarun wannan khabari ne na yurdina auladahunna khabar ne na mubtada na alwalidatu alwalidatu shine almubtada ma'anahu al'amru amma ma'anarsa shine umarni kamar Allah ya ce wato iyaye su za su shayar da ko ku ku uwaye ku shayar da ƴaƴanku alal wujubi kuma umarni ne na wajibi li ba'dil walidati ga ainihin wasu daga cikin mahaifa ba duka ba wato wasu daga cikin iyaye da suka yi haihuwa to wajibi ne su sha da yayansu su ne waɗanda suke ƙarƙashin mazajensu na aure amma shehu abdullahi ya ce wa alan nadibi li ba'dihinna wasu ko mustahabbi na su shayar da yayan nan da sun ka haifa su ne waɗanda an ka saka su gare su mustahabbi na ba dole na ba ta ga damar ka sake ta tace ba ta shayar da nan ka sai ka biya ta ko ko ba ta ma iya ko ka biya ta don haka kai ka sayar da za ka yi da nan ka amma dai in ga tausayi babu lahi ta shayar da shi fa yajibu ala al-ummi al-irda'a don haka ya wajaba ga uwa ta shayar da ɗanɗanta in kana ta ta abil waladi in tana nan karkashin mahaifinsa aure ja'iyatan ko ko tana wadda an kamai suwa wala mani a kuma yanzu babu wani abin da ya hana ta shayar da yaron ga min uluwi qadarin na ainihin matsayinta babba don in babbata mai matsayi to bai dace ba a gare ta kuma tana shayarwa ila ita kwamishinan harkar ilimi na jiha to kamata a samu wata can ba sai ta zo jariri ofis ba ko ko profesa ta cikin ofis to Allah shi wa Allah ga ce in wala mani babu wani abin da kuma ka haɗa ita shayar da nonon nan min uluwi kadarin na ainihin matsayinta aw maradin ko rashin lahiya yanzu kaga akwai cikin kasashen gan Afirka wadda a ƙasa guda shugaban ƙasar su mace ta ko musulma to irin ta a ce ga ta ta haihu shi yasa fa musulunci yace lan yufli haqawm wallahu amrahum imra'a ba a babaci shugabanci na kowane iri shi a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga ya gwamnati ta haihu wannan saboda shi ko principal ta haihu ko vice chancellor ta haihu ko chief of army staff ta haihu kaga duk bai bai dace ba inna sa'ayakum la shatta to idan tana da matsayi tana da girma to ita yace kaga akwai abin da ka hana aw maradin ko rashin lahiya ya zan bata da lahiya aw qillatu labanin ko ko karancin nono gare ta bi ghairi ajarin ba tare da wata ainihin jinga ba wa yustahabbu an so ta shayar da yaron nan an so amma da cewa ta yaro babu ne wala yajibu ala alba'in bi khul'in amma shayar da nono ba shi wajaba ga wadda an kawa khul'i matar da ta nemi khul'i ga mijinta ya ba ta tabba da ainihin fansa gare shi to shayar da dandane da awurin ta bai wajaba ba akan ta aw ghairihi ko wani khul'i inda ya kai saki uku aw aliyatal qadari ko ko mai babban matsayi kamar a ce sarauniyata illa Allah ya qabala alwaladu ghayraha sai dai in yaron bai karbi nonon wata ba fayaju alaiha alirda'u bi ujratin min malil abi to nan kan ya wajaba ta shayar da yaron nan amma da jinga daga gehin ainihin shi mahaifin yaro fa in adima fa min malis sabi kama ya atil ana in an rasa dukiyar mahaifinsa to sai a ɗiba daga cikin duke shi yaron ga kuɗanen da ya fara samu na barka ko ko kila an riga aji mai wani abu an fahimta kama ya atil ana kama yadda zai zo nan gaba wa in adima aw mata wato idan mahaifinsa ya rasu ko ko ya ainihin an rasa shi wala mala lisabi kuma yaron ba shi da ainihin dukiya wajaba alaiha majjanan shi wa dan hudu yace to ainihin ya waje ba gari ta ta yi shi kyauta ya waje ba gari ta lafar hada mazhabu malikin wagga shi a fahimtar imamuna maliku khilafan lil a'immati salasati sabanin malaman nan guda uku sune abu hanifa da shafi'i da ahmad shi ma mali ya ce idan mijin ya rasu ko ku bashi nan ko an rasa inda yake kuma ya jaririn bai fara samu wani abu da za a biyan ta to ainihin babu lahi ta shayar da shi kyauta amma sabanin abu hanifa da ahmad da kuma shafi'i annal umma la yajibu alaiha irda'u waladiha mutlaqatan aula su malaman ga guda uku sun ce lalle babu halin da zai sa ya wajaba gare ta raja'iyatan aula raja'iya ce ko wadda ba raja'iya ba in amkana ghairuha in dai an samu wata wadda kai wallahu alam shehu abdullahi yace Allah ne shi addasani game da abin da ya kanuhi haulaini wato iyayen nan za su shayar da 'ya'yansu shekara biyu amai ne kenan kamilai da cikakku guda biyu sifatun mu'akkadatun wato cewa kamilai ne siffa ce wadda ta karfa haulaini don ko haulaini ɗaya an kace yayi amma sai an haƙara da cewa haulaini kamilai ne hikima ta ƙur'ani yanzu kamar zancen Allah da Allah yake cewa وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم واتونا cikin balaga Qur'ani sai Allah ce babu wata dabba ko tsuntsu da ka tashi da hikahikai ne ai babu tsuntsu da ka tashi babu hikahikai amma saboda balaga sai an gaci haka yake cewa li'anna al-hawla mimma yutasamahu fihi domin shekara da an ce shekara ai yana da wahala a ce ba a samu cika ba haka an ce shekara guda ana nuna cikakka shekara wahuma arba'atun wa ishiruna shahara su ne wata ishirin da hudu lakin na hadar ta hadi da laisa muta'ayyinan ma'attara bal wato amma ƙayyade wadda Allah ya ce shekara biyu ba wajibi na ba sai an yi shekara biyu ana shayar da jinjiri sai dai yan an samu yarjejeniya tsakanin mata da miji Allah ya ce liman arada an yi timin rada'ata amma wannan ya tabbata ga wanda ka sun cika kamala ta shayar suwa ina akwai maximum akwai minimum maximum na shayar da yawo shekara biyu lalle ya koshi an fahimta ko hada haddun inda tanazu izzaujain fi muddatir rada'i wannan shine ainihin wato adadi a lokacin da an ka samu jayayya ko rashin fahimtar juna tsakanin mata da miji tace shekara guda da wata kaza shi ko ce a'a to a tahi ayi shekara biyu da Allah ya ce su a kamirai ne cikakku faman da'a minhuma ila ikmalil haulaini fadhalika lahu wa ukhidha minhu anna ar-radha'ata al-muharramata al-jariya majaran nasabi shehu abdullahi yace karkashin wagga aya an fahimta cewa shayawa wadda ka haramta aure tsakani ita ce wadda ta yi sama da shi wadda bata kai shekara biyu ba idhin qada'iha tamatu radha'atu yace domin sai shekara biyu sun cika ne sannan shayawa ta kammala wala ibrata lima ba'dahuma ba a lura da shan nonon da yaro ya bayan shekara biyu illa annama qaraba shay'a falahu hukmuhu sai dai duk abin da ya kusa ga ainihin wani abu to yana da hukuncin sa kamar a cikin shekara ɗaya da wata tara wa annahu yajuzu an tanquda al-muddatu kama dhukira tanqusa al-muddatu kama dhukira kuma babu laihi kenan a yi ƙasa da shekara biyu irin shekara guda da 'yan watanni a yayi yaro amma a samu yajejeniya tsakanin ainihin kamar za mu zo da su amma dai mi aka kamala ta shayar da yaro shekara wa alal mauludi lahu ya tabbata ga ainihin wanda an kawa haihuwa wa huwa abu shine uba ko wakilin sa in lokacin da yaro suke nan ko ba shiga rizquhunna ay it'amul walidati ciyar da ainihin iyayen da sun kai jariri wa kiswatuhunna da ya musu sutura ujratun alal irda'i wato wannan sakamako ne da sakayya ga shayar da sun kai idza kunna bawa'ina in sun kasance manisanta ba ku tare da su to ko ka sake ta inda tana shayar da yaron ka sai ka yi musu kyautatawa ta ciyewa da shayarwa da ainihin suturtarwa bil ma'rufi shar'an da abu sananne ga shari'a bi qadari taqatihi gwargwaro iyawa ce mimma ra'ahul hakim daga abinda alkali ya gani wabihi wasuhu kuma zan yana iyawa la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a tilasta ma wata rayuwa sai abinda taka iyawa daqatuha wato abinda taka iyawa na dawainiya cewa wus'aha maf'ulun thani wato maf'uli ne na biyu la tukallafu nafsun maf'uli na farko illa wus'aha wa huwa ta'lilun li ijabil ma'un wa taqyidiha bil ma'ruf wato wannan an nuna dalilin cewa wannan maguna an takaice ta da cewa bil ma'ruf abinda asalan ne gwargwaro duk abin in kai za a ce lalle ka kyautata baka yi mako ba ko baka yi almubazzaranci ba kamar yadda muka yi bayani je cikin tafsirin mu na jiya kakka yi almubazzaranci a ce ka yi kanan ne ka wuce gona da iri sannan ka yi ƙoro tun daga kayan barka kenan da sauransu la tudarra nafsun eh, la tudarra walidatun ko bi waladiha kalmar la tudarru shehu abdullahi yace bi fatahin ra'i an yi mara'un fataha la tudarra lil jamhuri qira'at jamhuru mahiyan malamai haka sun karanta wa dhammuha libn kathirin wa abi amrin amma an karanta la tudarru ga qira'a ibnu kasirin da ibnu amru khabarun sai zan khabari ne bi ma'anan nahai ay la tudarru kada ku cutar sai aka ce la tudarru yadullu ala qawlihi la tukallafu wa asluhu ala alqira'atayn tadarrar wato asalin sa a cikin dukkanin qira'o'in guda biyu shine la tudarru an fahimta ko bil kasri wato ainihin da kasara alal bina'i lil fa'ili wato sai za an gine shi wato mabniyun wato mabniyun an gine shi ga fa'ili babu cutarwa awil fatahi alal bina'i lil maf'uli ko kuma idan kada a cutar sai a mai fataha la tubara banda cutarsuwa sai zan maf'ulun bihi fawalidatun fa'ilun ayla tudarru bi waladiha kada ku cutu ainihin kada a cutar da ita saboda ɗanɗanta. bi sa'ati gidaihi wa tarki ta'ahudihi aw irja'ihi ila al-abi ba'da ma ulfiha wato kada a cutar da ita ta hanyar kwato yaro kuda an ka bashi da an yayi shi kace amma idan maka Allah ce kada a cutar da ita game da sha'anin nan ta kada a kuntata mata da wannan saboda sabon da ta yi da shi an fahimta ko wato nan Allah ya sani kaida shine la darar wala dirar la tudaru walidatun liwaladiha wala mauludin lahu biwaladi shi ma kada a cutar da shi a kwanta ta mai a ce sai yayi kaza sai yayi kaza saboda ai mai haihuwa har ya shiga wani hali ita ma kada a cutar da ita la darara wala dirar walidatun eh yake cewa me to sannan la tudarru zawjaha kada a cutar da mijinta bi sababi waladiha saboda dan danta bi an tataluba minhu ma lam yalzamuhu wato ta nemi ya bata abin da bai zama wajibi gare shi ba min rizqi hana abincinta wato ta ce sai an rika soyayya mimi da kwaido dare saboda ciki gare ta koko ta haihu wa kiswatuha ko suturarta ta ce sai kala kaza za a yi kai kacce haka da wai mallam wani ce a sai mata leshi kata ce a sai mata leshi ba ta son a tanwa to mallam nure ce haka ka gani ka ka'ayar ni ya ce mi to masu biyar da ya na muke ya ce eh sautin bai tafi yake cewa aw akhrihi minha wa qarrad yad bi irda'ihi majjana koko da baya ce ya kwace yaron nan bayan hatta yadda aw bi mithli ajri misliha aw dunahu aw fawqahu koko ainihin ta nemi jingar da ta wuce wuri ta ce sai an ba da dubu kusan kaza duk wata dubu ɗari kila wal haqqu ala al awwal lil walid wa ala al thani lil walida wato bayanin ga da an ka faɗi kowa ya tabbata kada a cutar da ita uwa kada kuma a cutar da shi ainihin uwa shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wala mauludun lahu bi waladihi ai bi sababihi saboda dan ɗansa an yi kallafa fauka taqatihi shine a tilasta mai abin da ya wuce iyawa ce wa fihi ihtimalani almutaqaddimani wato akwai ihtimali guda biyu da sun ha gabata wato akwai abin lura a ciki wa idafatul waladi ila kullin minhuma shine yadda Allah ya jingina yaron zuwa ga kowane daga cikin su yace kada a cutar da ita dalilin dan dan shi ma kada a cutar da shi dalilin dan danai kaga ba ce dan danta ba ko an kace dan danai sai an kano dukkanin dan dan nasu na ba guda ko da sun ya sake ta to har yanzu ne dan dan nasu na su ne kaga hikima ce ta Allah shi Abdullahi yace missa Allah ce haka yace fil mawdi aini wurare guda biyu duk Allah yace mauludun lahu wa yace maulud menene bi waladiha yace lil istidafi wato domin nuna tausayawa ga shi wannan dan da wa alal warith ya tabbata ga wanda ka gado ne ai warithul abi mai gadon mahaifin yaro wa huwa sabiyu shine yaro ai ala walihi fi malihi ma'ana majibincinsa ga dukiyarsa maraya ne ubansa ya rasu an ka bar shi ga kanin uba kowan uba to duk haƙƙin da ya tabbatar mu uba ya tabbata ga wanga mai kula da dukiya ce shine misalu zalik irin duk haƙƙin da an ka ambata allazi alal abi wato haƙƙin da ya tabbata ga uba lil walidati min arzqi wal kiswati wato na abinci da tufatarwa awil murad warisu sabi ko ko abinda aka nuhi mai gadon shi yaron ga wa huwa kullu man yarithuhu inda adamil abi shine duk mutumin da ka gadon sa a lokacin da bashi da uba wa ala hadha bisa ga wannan fa ma'ana qawluhu mislu zalika inda malikin wa shafi'i abinda zancen Allah ka nuhi a gure imamu na maliku da imamu shafi'i Allah yudarra wala shay alaihi min rizqi wal kiswati wato kada a cutar da shi da duk wani abu na ciyarwa ko ainihin tufatarwa yadda ba za a cutar da ubansa ba to haka shi ba kada a ga cewa ai to dukiya ce ta mi bai diba mai kaza amma yadda to shi ba kada a cutar da shi na'am wakila wasu malamai sun ci man kana min warithihi asabatun kal jaddi wal akhi wal ammi wato sune wato asaba masu gadon sa kamar kaka uban uba ko dan uwa ko ammi wato kanin uba wa ibnihima ko diyan su yajbaru ala nafaqati sabi kama ala qadri sahmihi minhu wa bihi qala ahmad yace don haka za a tilasta mai yace yadda yaron nan gwargwaron irin rabon da zai samu inda gado na za a rabawa misali da manka shine kamar da malamai ka cewa duk wanda ka wahala da abu to in amfanin abin da yazo a bari ci moriya ta shi adalci kuma shari'a haka ta kace akwai hadisi da aka wani kullun shi ka dawai ne da abu kaza turan da dadi ya taho a bari sha dadi bai dace ba kura da shan bugu gari da asu an fahimta wato abinda Allah ya ce wa alal warisi mithlu dhalika jaririn ga inda dukiya ta yabbari wa zai kula da ita kai kuma sai ka amfana ciki to da bai bar dukiya ba aiki na an gabari don haka sai ka dauke shi an fahimta sannan da duk abin da aka rewa inda zai mutuwa kaga bai da dashi wannan jariri ya ka hadda haƙƙin uwa ta kai kanin uba ne kai za ka fashi ko don kai ka gado to shi yasa Allah ya kira ka alwari su kasu da zalunci don haka yanzu kenan kai adda ikon ka dauki ɗawainiya ta nuna uba ne ba shi na yace to haka imamu ahmad yace waƙila man kana min hudha rahimin muharramin kama qala abu hanifa فيدخل عنده الخال والأم ويخرج أبناؤهما والله أعلم yace amma shi Abu Hanifa ya ce duk wani makusancin sa dan uwansa na jini ya shiga cikin wa'alal waris mislu zalika kenan kawu ne na shiga da kanin uba ne amma banda ɗayan su banda tabbashi ne kenan amma in dama gurgurun yadda ka kasance da yan uwa in baka da yan uwa na gihun uba yan uwa na gihun uwa su ka komi haka ne rayuwar take akwai shi da annabi ce alkhalu warisu malla warisala akwai lokacin da ɗan kawon ka ɗin zai gado ka saboda da a ce ga dukiyar ka da ba mai gado ta gara da wanka wa ulul arham ba azum ala ba azum fi kitabil akwai wannan cikin gado akwai lokacin da wanda ma bai gadon ka zai kai ga gadon ka in babu kowa na kusa gare ka sai Allah subhanahu wataala ya ce fa in arada idan sun yi nuhin ay alwalidani sune iyaye uwa da uba fisalan shine fitaman lahu su yaye dan nan su qabla alhawlain wato kamin shekara biyu su cika sadiran an tarade suna masu yarjejeniya akan haka ittifaqan sun yi ittifaki minhuma da gare su ita mata da miji sun yi shawara su yaye dan dan su wata shawarin kuma sun yi shawara bainahuma tsakanin su li zihra maslahata sabiyi fihi wato ainihin sun kalli maslahar yaro cewa ko an yaye shi babu laihi واعتبر اتفاقهما لا للأب من الولاية والأم من الشفقة واتبا أكلف جيهم أبانا مسعين سنزر تسوى با هكذا إتما جيهم أوا غميدة توسي آسي أنسى ما اتفاقي زكانيوس doya an ka bari shi uba ta ɗizi a yayin shi haka nan kai Allah a yayin shi haka nan ita kuwa ta ce a Allah a bashi dai a bashi saboda shafaka ta uwa to sai Allah ce a samu taradin minhum kenan bai halatta uba ɗaya ce a yayi ba ko uwa ta ce za ta yayi a sai sun yadda to wani mai gani a wato haka na a yayi shi ai wata ne guda da wata shekara guda da wata biyu ko wata shida ko wata bakwai kai ba dai bashi shekara biyu da Allah ya ce liman arada in ta wara dan ka dauki waccan aya wa hamluhu wa fisaluhu salasu na shahara ka cire wata shida zai koma daidai wata 24 shekara biyu cif kenan to shine malai yace na akwai wani hadisi wanda da'ifi ne ake cewa shawari hunna wa khalifu hunna ku ba mata shawara amma in sun ba ku sai ku sa a shawarar su an ka ce kaga wannan hadisi na daidai da ifi ne don gehen islam sannan ga ya nassin qur'ani ya tabbatar da ana shawara da su Allah subhanahu wata'ala ya ce fala junaha alaihi ma babu laihi gare su fi zalika a cikin wannan idza lam yadurra bil walad in bai cutar da yaro wato idan bai zan cutarwa gare shi ba ko an yaye shi kasa da shekara biyu babu laihi wa in aradtum khitabun lil aba'i sai Allah ya ce idan kun yi nuhi wannan cewa idan kun yi nuhi to ana magana ne da iyaye an tastardi'u auladakum ku ainihin shayar da ƴaƴanku maradi a ghairil walidati ku kai su ga waɗanda ba su na haihe su ba ma'ana ku kai su a shayar da su wani gida idh ubayina al-irda'i aw ta'dhuru bi illatin qita'il labni aw iradatu tazwij wato idza ubinal irda'u idan ya zan mai shayar da su ta nisan ta gare ku kila ka sake ta kuma ba a samu daidaito ba ta ce ba ta iya shayar da shi ko ko abin ya wuyata ta hanyar kacewar nonon mahaifiya ta to nan kan babu laihi fala junaha alaikum babu laihi gare ku fihi a cikin wannan ma'ana ku sa wata ta shayar da shi idza sallamtum ilaihinna ma ataitum bil ma'ruf idan kun ba waɗannan da za su shayar da su abin da ya dace ku ba su bil ma'arufi bisa ga al'ada sananna sai a yi janga a ce to nawa ka'idar shayar da yaro shekara biyu Allah ce to in kun haka nan babu lai da Allah ce ma ataitum bi maddil hamzati haka yake a cikin wato qira'at jamhuru wato mahiyan karatun da muka yi su qira'an nafi'u da sauransu ma ataitum wal qasaru amma an karanta ma ataitum libni kasirin ka qira'a ibnu kasirin akbar don haka sai ka ji ce ma ataitum bil ma'ruf akbar wato malam yayi kokari wurin tattaro guda da qira'at da kuma fahimtun malaman mazhab arattum ita ahulahunna min al-ujrat wakila wasu malamai sun ce idza sallamtum ila al-walidati ujrat ridaihinna bi qadri ma arda'na wato idan kun mika abinda kun ka ba wasu masu shayar da su na jinga bil ma'rufi ay bil jamili wato da abu wanda ya dace mai kyawu fatibin nafsi bidalika ma as-sururi ku ba su su cikin dadin ranku ba tare da ainihin jin haushi ba ko takaici wal qawlul jamilu ma amkana hatta yu'minu min tafridihin muta'alliqun bi taslimin wa laysa shartan li jawazi al-istirda'i amma cewa a ba su a cikin jin daɗin rai ba wai shar'i ba ne amma dai haka an gaya su saboda ya zama maslaha bal tambihun alama huwa al-aula wal aslahu litifl wannan fadakarwa ce ga ainihin abin da ya dacewa kuma ya kyautatuwa ga yaro Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wannan mubalaghatun fil muhafazati kaiwa ne matuƙa game da kiyayewa alama shari'a ga abin da an ka shar'anta fi amril atfali ga al'amarin yara ƙanana wal maradi da waɗanda aka shayar suwa wa'alamu kuma ku sani annallaha bima ta'maluna basir wato Allah masani ne ga dukkanin abin da kuke aikatawa la yakhfa alaihi shay'un babu wani abu da ka boyuwa gare shi fa yajazikum ala amalikum don haka mai sakan kawa ne ga ayyukan ku wa huwa haqqun wa tahdidun cikin wannan aya akwai kadai ta suwa akwai tsura ta suwa da yace ku sani lalle Allah mai aikatawa ne ga duk abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في فيما فعلنا
فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
yanzu Allah subhanahu wataala zai ci gaba da muna bayani akan hukuncin wanda mijinta ya rasu game da iddata da abin da ya dace ta yi to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce wallazina yatawaffawna minkum waɗannan da ainihin mazajin suke rasuwa ai tastawfa ajaluhum wato ajalin su ya cika yuqalu ana cewa a lugar larabci tuwfiyati shay wato akhadhat wafiyan bi ma'ana yamutuna wato sun ka mutu wa qur'a yatawaffawna bi fathil ya'i a wata qira'a an karanta da cewa yatawaffauna marmakon yatawaffauna to an karanta wallazina yatawaffauna minkum bi fathil ya'i ay yastawfuna ajalahum suke cika ajalinsu in ko an ka ce yi tawaffauna to ake karɓar rayukansu kasu ko ga hausa aka ya mutu amma balarabi sai da ce an ɗauki rayuwarsa minkum daga cikin ku mutane musulmi wa ya zaruna ya turkuna wato suke barin azwajan matansu ya tarabbas na ayyanta zini na bai an fusihin da za su yi jira ga kawunansu ba'adahum bayan rasuwar ainihin mazajinsu anin nikahi daga yin aure za su tsaya ta kaba وما يدعو إليه من الزينة بالمصبوغ بالحمرة kuma da abinda za su bari za su bayyan ainihin ado na ainihin duk abinda an karina wa ghairiha da wani su mimma yutazayyanu bihi da abinda ake ado da shi wa kullu sawbin rafi'in da duk wasu tuhahi masu tsada wa in ubyida ko da kohari ne wa bil hula hakanan da kayan ado gwalagwalai irin su ainihin sarka da yan kunni khataman zobe au khalkhalan ko mundaye au siwaran ko ainihin sarƙoƙi au khirsan ko ainihin azurfa ko zinariya wata tsayyubi hakanan da sanya turare walau fi duhni ko da ko cikin manshahi yake wal kuhli hakanan ko cikin kwalli yake ba a shahu kwalli shi ma illa li daruratin sai dun lalura fatakta hila lailan sai ta shahu kwallinta da daddare watamsahu naharan da rana ta shahe shi wala ta kharuja illa li daruratin tasrifuha naharan wato kuma ba za ta fita ba sai dun wata lalura da za tana da rana wato ba za ta fita ba da rana sai in wata lalura ce mai tsanani fatar ji a sai ta dawo wata bi tafi bai ta ta kwana a gidanta bai halatta ta kwana wani wuri ba arba'ata ashhurin wa ashra za ta yi haka kusan wata ainihin hudu da kwana goma min al-layali wa hadha fi ghairi al-hawamili amma wannan bai shahi masu juna biyu ba fa iddatuhunna su kan idda su an yada ana hamlahunna su haihi abinda a cikin cikin su bi ayatul talaqi saboda ayan nan da a cikin suratul talaqi ita ce zancen Allah wa ulatul ahmali ajaluhunna masu juna biyu ainihin idda su an yada ana hamlahunna ainihin su haihi abinda a cikin cikin su don haka wannan ya nuna yau in mace ta haihu mijinta ya rasu jiya to ta samu idda tana yi aurenta in ta samu tsarki ibn shahabi ma yace yana ganin ma ana ya daura mata aure ko da bata samu tsarki ba sai dai mijinta ba zai kusance ta ba sai ta samu tsarki don haka ba kuskure ba ne watan mijinta guda da rasuwa sai ta haihu to ta cika idda sai ce mu wafi ghairil ima'i fa'alan nisfi min zalik su ku waɗanda abbayi to za su ainihin wata biyu da kwana biyar bisanati wa ummul waladi da haka nan da ummul waladi ita ce wadda ta haihida tana bauya idza mata an hasayyidu aw ataqaha istabra'at bi haidatin zati istibra'i da haila guda inda malikin wa shafi'i a gurin imamu maliku da imamu shafi'i wa ahmad da imamu ahmad khilafan li abi hanifata amma wanda ya saba ma Abu Hanifa anna iddataha salasin yadi shi ka Abu Hanifa ya ce sai ta haila uku fa idza balagana ajalahunna idan sun ka ƙari iddasu ai in qadan muddatu tarabbusihinna wato adadin kwanukan nan wata hudu da kwana goma sun ka ƙari fala junaha alaikum ayyuhal awliya wal hukami to babu laihi gare ku ya ku waliyansu ko masu hukunci a kansu fi ma fa'alna cikin duk abin da sun ka aikata fi an fusihin daga kawunansu minat tazawiji na yin aure suna da damar su yi aure fa ma dunahu ko abin da bai kai yin aure ba minat tazayyuna na yin ado sun ga damar su karkata yin su masu tsada su rinka sa don su samu wani miji wa tarkil istihdad su hita da takaba bil ma'rufi amma su yi abin da ya dace shar'an bisa ga shari'a wa in fa'alna ma yunkiruhu shar'u in sun aikata abinda shari'a ka inkari fa alal awliya ya tabbatan jagororin su man uhunna su hana su wa in lam yamna'u in ko ba su hana su fa alaihimul junahu lahi ya tabbata gare su wal manakiru kathira da ababin kima su yawa wallahu allah bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa khabirun mai bada labari ne ay alimun bi bawatinihi ka zawahirihi yadda ya san wato ainihin bayyane haka ya san boye wal khibratu ilmun yatawassalu ilayhi bitafakkuri in aka ce khibra to ilimi ne wanda ya wuce ilmu domin shi ana sanin sa ta hanyar tunani wa ma'anahu fi sifatillahi abinda amma anasa ga siffar Allah al ilmu bi kunhi shay'i wa haqiqatihi wato Allah ya san ciki da wajen abu shi amma ana khabirun sai Allah ce wala junaha alaikum amma kamin nan yana da kyau mutane su fahimta da lokacin da mace mijinta ya rasu to babu wata tsohuwa da za ta jira sai ta tauta sa ta cikin takaba a rubuce wannan al'ada da ɗabi'a babu wata addu'a ta shiga takaba kawai ta riga ta shiga da lokacin da mijinta ya rasu waɗanda abuwa su aka ce mata kaba babu magana yin aure sannan babu ado babu shafa kwalli babu shafa man shafi mai ƙanshi ba a ce kuma ta zauna kace kace ba cikin dauda wannan shine takaba da lokacin da kwanan nan wata hudu da kwana goma na ƙari ta hita ba magana kuma ta zo ta ce za ta yi wata walima ko menene a wannan duk bidiyoyi ne ma an zalla biya min sultani to jama'a in mace an sake ta tana cikin idda ko mijin ta yarda tana cikin takaba haramun na komai sun da haka yi mata kace kana son ta in ka ce haka sa wa Allah to amma wani biwa in kai sake sai a masakiya wallahi mallan ko gaba da aure kanka wata yarinya kana so haka yi jinkiri ba a jinkirin alheri isauri ka aika ka wani shirge ka wallahi mallan umar in ka yi jinkiri sai da ba ka yi cizon hannu an sha haka so haka ko ga to ya za ka yi kai kana son ta kuma gudun haka yawa ka kyale tana cika ita ashe wani na ta yarige ka ya buke to sai Allah ya baka mahita sai Allah ce wala junaha alaikum
ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الك- حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم أن الله يعلم ما واعلموا في أن- واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم غفور غفور حليم أو يزحاجه تو سي الله سبحانه وتعالى يتي wala junaha alaikum babu laihi gare ku ku mazaje da kasun ku aure matan da an ka sake su kuma mijin su ya rasu kamar da mun kai bayani kana son ta to kuma shari'a ta ce babu dama ka bade ta tana cikin ita ko cikin ta gaba kuma in kai sake sai a maka sakiya ko da har taka yoshi shi wani jama'a yoshi wancan za ta gama ta kawai yoshi wancan za ta idda a ce ha abin da hawa ne a kai goro a wani an biya sadaki ba kada a ce a to a gani to sai shari'a ta samu kamar ita Allah ya ce wala junaha alaikum babu laihi gare ku fima arrattum cikin abin da kun kaɗan yi ishara lawahatun kun kaɗan yi ishara kun kaɗan bijiro kun kaɗan gitto bihi da shi min kadibatin nisa'i na neman matan da ainihin almutawaffa anhunna azwajahunna fil idda wato waɗanda mijinsu ya rasu qalan nisfi fi madarikit tanzili imamun nisfi ya faɗa a cikin tafsirinsa mai suna madarikit tanzili والتعريض أبن أكتم التعريض قالوا اللارتي أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره shine kaɗan ya ishara ga wani abu don ya nuna wani abu ba tare da ka ambace shi ba kama ya ƙulul muhtaju lil muhtaji ilai kamar ainihin mai mabukaci sai to ce alhaji wala ta faɗi ne in gaishe ka an gane ko shine a yaji ita kalli usallima alaika ta faɗi na ne in gaishe ka kaga bai dace ta fari ka bani wani abu ai malaman loga babu kamar sai wani abu wala an zura ila waje hekal karimi kuma don ɗayan gane ka ya lahiya ka tagi wali zalika ƙalu saboda haka ne larawa sun ka ce wa hasbuka bit taslimi mata ta ƙabaya wato ya ishe ka karɓa abin da ka zo bukata da kayan sallama in dai ana da fahimta za a gani an fahimta duk wanda ka baka inda ka to ka danyi wasu isharori yana gane lalle fa wannan abin nan nashi kadan ma wadan ga wanga gaisuwa ba haka ne take barka da sharuwa an gane ko yawa intaha nan magana ce ta kare shi imamun nisbi a cikin madarikit tanzil qala al mufassiruna malaman tafsiri sun ce la ilaha illallah yanzu irin shehu abdullahi shi wani karanka ne kuna da maganganun maluma na shi ka dauko ya ce malaman tafsiri sun ce ko shi bai mu a haki kamar da faɗa muku mu mi sun ka ce na muka ce to shi ma ku je ka kaulika kamar ka ce laha gare ta innaki la jamilatun wallahi kina da kyawu wa man yajid misliki wa ma ka samu irin kiwai ka ga rodan ga sharori na wa rubba ragibun fiki ai kowa na da bukatar irin ki au uridu tazawuji ko kace wallahi kwanan ga ina so in yi aure in din samu mazaura ne to ga ina so in yi aure kaga da wanda wanga au yuhudi laha hadiyatan ko shi mata eh, wata kyauta amma yadda ku eh wal khidbatu ismun lil halati lakin khussat bi talabin nikah cewa khidba wato an keɓance shi da kajanta khidba ana nufin neman aure aw akanantum ay adamartum fi anfusikum ko ko ainihin babu laihi gare ku ku kudurci auren su cikin rayuwarku qasdu nikahihin min ghairi ta'ridin wala tasrihin shine ba ku zan kun bayyana ba kun boye abin cikin rankutun ma babu laihi gare ku tunda Allah ce la junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khadibatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum wato ko ku gitta da waɗannan maganganu da mallai ba da misali ko ku kun shiru a cikin rayuwarku alimallahu Allah ya san annakum cewa ku maza ba ku ikyalewa satadhkurunahunna sai ku rinka ambata su da tuna su bi qulubikum cikin zuciyarku wala tasbiruna ba ku iya hankuri ala sukuti ku yi shiru li'anna shahawatan nafsi domin shawar rayuwa wat tamanni da gurace guracin da a cikin rayuwa kalla an yakalu anhu ahadun yana da wahala wani eh wahinta da gare su an fahimta ko da ka kwalla wasan ta to yana da wahala kai kyalewa dole fa sai ka yi yadda zaka yi to shi yasa Allah ya baku aiwa gada ba ku diba Allah mun gode kenan ko wa fihi naw'un tawbihin amma fa ciki akwai dan zargi zargi da Allah ya wa mutane yace Allah ya san sai kun yi haka shi yasa ai fadhkurunahunna babu laihi ba a hana ku ambace su cikin rayuwar ku ba walakin la tuwa'iduhunna sirra sai dai kakku ainihin musu alkawari a ɓoye nikahan na aure ku same su cikin duhu ko ko ta waya ko wani abu bi ma'ana al'aqadu wato ƙulla aure wa fihi majazul majazi li'anna alwada'a tajawwaza anhu aula bisirri likawnihi la yaqau ghaliban illa fi sirri wato nan akwai la tuwa'iduhunna sirran sai akai kinaya auratayya anan to kada ku je ku haɗu da su ainihin da sunan auratayya tsakaninku ya dai bayani na lugha summa tajawwaza bihi al-aqadu li'annahu musabbiban anhu kaga dalili kamin ainin koyi aure haramun ne ku sadu da su ko kebanta da su amma dalilin aure sai halatta muku wannan to shine sai an kai kinaya akan haka illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana magana kyakkyawa shar'an bisa ga shari'a bi an ta'arradu wa la tusrihu kada ku bayyana wal mustasna minhu mahzufun akwai abinda an ka share tsakanin illa an taqulu qawlan ma'rufa akwai wato mustasna wanda an kai togaciya mustasna minhu an shahe shi saboda wata hikima ta Qur'ani dama akwai al-ijaz cikin al-Qur'ani mai girma an ka karanta ilimin balaga ina cikin muhassinatul lafziya ay ma'ana shilatu wa'iduhunna mawa'idatan illa mawa'idatan ma'rufatan aw illa muwa'adatan bi qawlin ma'ruf to shine ai illa an taqulu ay la tuwa'iduhunna muwa'idatan illa muwa'idatan ma'rufatan bi qawlin ma'ruf to shine an ka share wato sai dai in ta hanyar abu mai kyawu kamar bayanin ga shine ta hanyar kyauta ko ishara ko ko ai duk wanda ya same ki wancan wallahi ya samu mata ta gari ai kaza kaza irin dai wannan wa fihi dalilun a cikin wannan aya akwai dalili hurmatu tasrihi khadibatul mu'taddatu wato bayyana ainihin neman aure wadda a cikin idda wajawazi ta'ridu laha amma da halaccin bijiruwa gare ta in kanan mu'taddatu wafatin ittifaqan to amma banda wadda an saka musamman idda ta saki dai saki yawa ita kaga tana aikowa mijinta don haka nan kuskure ne ta kan matsalaka sai ta cika idda aka magana ba a nema cikin idda amma wadda mijinta ya rasu to ita ce an ka bada gada ma an fahimta wakaza haka ne ya halatta fi mu'taddatil firaqi alba'in alal azhari wato ga wanda an kawa saki uku ko hul'i ko li'ani to ita ka ya halatta don da babu komi ka ainihin nema amma in ka an gaji kana neman mutum mata ta tana cikin idda kuma yana neman mai ta kaga sai shika shika ko gani ba ware ku to wala ta azumi ko dan muka tsaya ko ko yauwa yaro naki shi da kwanci naki kuma ashirin ba kwanci wala ta'azimu ba a ainihin kada ku kudurta uqudatan nikahi wato kulli igiya aure ala uqudatin akan wani kulli mubalagatun wannan kaiwa ne matukafin nahyi game da hani wato can baya an hadi an cika aito amma an ƙara mai dace aka ho ai kulli aure suke aure awil ma'ana ko ko ma'anar sala taqta'u uqudatan nikahi li'anna aslal azami alqadau kada ku yanke hukuncin ainihin kullu aure nan take hatta yablughal kitabu ma kutiba min al'iddati ajaluhu an yantahi wato sai ainihin ajali ya cika watan nan hudu da kwana goma wa alamu kusani annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahadharu wato Allah ya san abin da a cikin rayukan ku min al'azami ala ma la yajuzu na kudurtawa da kuke yi na abin da ba shi halatta fahadharu wato ku ji tsoronsa an yi aqibakum idza azamtum kada Allah shi muku uquba idan kun kudurci haka wa alam muku sani annallaha lalle Allah ghafurun liman yahzaruhu wato mai gafara ne ga duk wanda ka ji tsoronsa wa minhu min azama wa lam yaf'alhu daga nan ne an ka samu a ce mutun yayi azama amma bai aikata ba khashiyatan min Allah wato ainihin tsoron Allah kai nuhi amma baka aikata ba saboda tsoron Allah to nan Allah ba zai maka uquba ba halimun kuma Allah halimun ne mai juriya ne la yu'ajilukum bil uqubati ba shi gaggauta muku yin uquba ko da kun cancanci abinda addare ya muku uquba sai mu tashi rance Allah la junaha alaikum lokaci ya go ah to akwai saura muna karanta ku to yanzu kaga Allah subhanahu wataala ya ga muna bayani akan takaba ko wata hudu da kwana goma to yanzu sai bayani akan mace ce wato ainihin namiji ya aure ta bayan ya aure ta bai ambaci sarakin ta ba don ya halatta a daura aure ba ambaci saraki ba shi aka ce wani kawar ta kuwa da baya kuma sai ya zanya sake ta to mi a hukuncin iddata da kuma abin nan
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو, تف أو تفردوا لهن فريدة ومتعوهن على الموسع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
sai Allah subhanahu wataala ya ce la junaha alaikum babu laihi gare ku in tallaqtumun nisaa idan kuka saki matan ku malam tamassuhunna matukar ba ku sadu da su ba shine tamassuhunna anan ba taɗi ba wal hamzatu wal kisa wal hamzatu wal kisa'i tamasuhunna amma ga qira'a imamu hamza da imamu al kisa'i sun karanta la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamasuhunna marmakon tamassuhunna Allahu akbar aitu jami'uhunna wato maktuqab ba ku sadu da su ba aw lam tafridu lahunna farida ko ba ku ambata musu sadakin su ba ai maharan sadaki wa ma cewa ma dinnan ma lam tamassuhunna masdariya ce wa faridatun bi ma'ana mafaruda wato abinda hun ka farlanta na sadaki maf'ulun bihi wato matsayin maf'ulun bihi yake ay la tabata alaikum fi talaqi zaman adam al masisi wal ghardi bi ithmin wala maharin wato babu laihi gare ku dun kun saki matan da baku saru da su ba qala fil jawahir al hisani ya fada a cikin jawahir al hisani tafsiri ne yace lamma na har rasulu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani an tazawuji lizawwaqi wa qada'i shahwati wato ainihin ya hana yin aure ga wadda ta tahirun dandanan aure wato wata mata ce mijinta ya sake ta sake uku bayan ta cika idda sai ta tayi ta aure wani da ta aure wani bai ko kai ga saruwa da ta sai sake ta ta aza bala'i suke ta sai ta dawo ran annabi tana son a kulla mata aure da wanga mijinta na farko sai annabi ce la hatta ya zuka usailataki ka ba za ka al'awalu lalle sai ya saru da ke kamar da na farko ya saru da ke sannan auren ku ya tabbata domin ma'anar fahim tallaka ha fala ta hilu lahu hatta tanki ha zaujan gairahu mun karanta shi ko to shine zai za ta cika to sai shine shi Abdullahi ke cewa sai mu ji bayanin da yake wa amara qasda dawami sohbati to da wannan abu ya faru wa qa'a fi nufusil mu'minina sai ya auku a cikin zukatan mu'minai sahabbai kina anna man tallaqa qabla al-bina'i qalwa qa'a juz'an min al-makruhi duk wanda ya saki mata ta kamin ya saru da ita to ya aikata makruhi saboda wancan hadisi to sun kaji annabi ya faɗi game da wanda an saka suke yau fa nazalatil ayatu sai wa ga aya ta sauka rafi'atul lil jinahi fi dhalika dun ta nuna babu laihi ba a hana ba ana nuhin wadda an kawa saki uku abba da iko da damu mijin ta sai mi sai an saurare ta amma ba wadda ba a saurare ta ba an ka sake ta intaha nan magana ta kare wal mafhumu wal mafhumu annaha law kana masmu mamsusatun fa alaihi al musamma aw maharul misli wa in lam tamus don haka abinda an mafhumi na ga aya koda bai kai ga saduwa da ita ba to za a bata rabin sadaki za a bata ainihin almusamma aw maharul misli za a bata sadakin nan cikakke da anka faɗi shine tafridu menene tafridu lahunna aw malan tamasuna aw tafridu lahunna farida an fahimta matuƙa ko ko an bata musu sadaki ko ba ku ambata musu ba to ko ba ku sare su ba za ku ba su cikakken sadakin su don su riga sun zaura sai dai a ce musu sakin wawa ko to su riga sun zama zaka za ku ba su sadakin su cikakke wanda an ka ambata lokacin kulla aure ko ko sadaqul misli shine a ce ah abokiyar ta wance nawa an ka mata sadaki sai a ce dubu ɗari biyu, dubu ɗari uku dubu ɗari kaza to irin ne za a bata an bayyanta sai ce mi wa matti'uhunna ay a'tuhunna sannan ku je da su dadi shine a'tuhunna ku basu ma yumti'ina bihi abinda za su jin dadi da shi sai ku musu sayayya sabullai da atamwa da urinki da komi bayan kun sake su alal musi'i ay alghani minkum wadati daga cikin ku qadruhu yayi gurgurun iyawa te bi taskinid dalilil jamhuri wato an karanta da qadruhu da qira'at jamhuru وحركتها وحركها همزة والكسائي وحفص أما إمام إمام حمزة ده إمام الكسائي ده إمام حفص sun karanta qadruhu qadaruhu wa alal muqtiri ay addayiq rizquhu wanda an ka kuntata ma arziki ne shine talaka shi ma qadruhu gurgurun iyawa tai ay ala kullin minhuma ma yutiqu wa yaliqu bihi wato kowanne daga cikin su ya hau ga waya ne abin da yake iyawa ويفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة wato ba a kallon ita kimarta a ce wai ai na babban gida ta ko ƴar kaza ta ai irin yadda za a yi mata kamar yadda kun san wannan magana ta yi ta yawo musamman a cikin littafin Iziya idan mutum na da mata biyu yace ashari menene addani atgo bi qadriha wato ƴar babban gida shine ta gidansu tuwon shinkafa aka ci da nama irin irin ne da kawata ita gogga wato kanzo aka dawa ana kowa da yadda eh eh ko tuwon gero azani tuwon gero babba na aishe samu ga misali shi ita wagga tuwon gero tuwon gero aka ce da haka iri za a bata kaga wannan amma gaskiya akwai malamin da ya fassara mai kyau ba haka nan mai zai kami ba ko shi misunderstanding ina an kai abin da yake nuhi musamman ita wagga a ce kila malmala guda take canyewa ita ko ga malmala biyu take canyewa to shi yake nuhi ba wai girman gidansu ba ko wani abu don haka na kai tsaye zalunci na amma fasar da kai kamar adalci shine ga abin da yake nuhi sannan wagga yadi biyu take ci wagga yadi uku take ci to baka ta ruwan adalci yadi biyu zaka sawa ko ruwan adalci yadi uku uku zaka sawa a'a asharifatu bi qadariha wadda niyatu bi qadariha
kenan kamar fasarar hadisi wata kullaha wa adilu fi auladikum adalci ga ƴaƴa eh bari mu gama malam tambaya ba a tambaya cikin karatu sai mu ɗauki jimi haqqan wannan haƙƙi ne amma fa alal muhsinina ga masu kyautatawa ai al mutiina sune masu yin da'a awil muhsinina ga lokaci ya halasa kuma gaskiya shi Abdullahi ya zo bayani sosai gargudun ƙarshen kaya dole za mu tashi wa alal haqqan alal muhsinina sai mu yi kwanan jeji insha Allah inda mun ka faɗi daidai Allah shi ba mu lada inda mun kai kuri Allah shi yahi muna al ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allah ya ji kashi wa dan fodiyo da sauran malamin mu na sunna